muna nan a cikin suratul nisa'i mun kwana aya na 25 zamu tashi aya na 26 aka maka Allah bismillah salati gogo ga annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين صلى الله عليه يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخلق عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يا كامنه كنت وكنت أكرشي سيبيو بعد وانا آية cewa Allah yana nufin ya bayyana mana shari'o'in addininmu da maslahohin al'amarinku, wa ya hadiya kuma sunanan lazina min qablikum ya shiryar da ku ta barkin waɗanda suke gabanku, min al'ambiya daga annabawa, fitta halili wata harimi a cikin halattawa da haramtawa. Na wa ya tuba alaikum sannan ya karbi tuba a kanku, yarja bikum amma fiye ya komo da ku gabanin sabansa allati kuntum alaiha wanda kuke kai a da ila tsatihi zuwa binsa wallahu alimun Allah masani ne bikun da ku hakimin gwani fi ma dabbarahu lakum cikin abin da shirya shi gare ku kaga ya bayyana mana abubuwa guda hudu da falalan Allah ya bayyana mana menene shari'a ya shirya da mu tabarkin madaidaici ya kuma karbi tubanmu a gaishe zai ce zai kuma sauwake mana abin da ya sauwaka gare mu na hukunce hukunci wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina wadannan wallahu aliman kin wallahu allah yuridu yana nufi an yatuba alaikum ya karbi tuban ku karrarahu ya maimaita ne li yamna alaihi wa yuridu alladhina yatabi'u shahawati amma wadanda suke bin shawoyi اليهود والنصارى يهود والنصارى أو المجوس كو مجوساوا أو الزنات كو مزناتا أبدا سكي نبي با إرن الله نبا نبي سكي عن تميلو كركشي ميلا عظيما كركتا ميجر ما تادلوا عن الحق بارتكاب دعيكة ما قدم عليكم abin da aka haramta maku ba ta kunu ku kasance mislahun makamancinsu wallahu yuridu Allah Allah yana nufin an yi haffifa ya sauwaƙe yankun gabaninku, yi da ya sauwaƙe a kama hukunce-hukuncen shari'a wa hulikar insanu an halicci mutum la'ifan rarrauna la yasbiru bai haƙuri an yin nisa gabanin mata wa an shawati kaga Allah ya ce wa hulikar insan la'ifa an halicci shi mutum rarrauna wato mutum ala kulli halin rarrauna ne idan ka lura Allah ya yi ɗan adam da sifa biyu, ya yi shi sifansa dabba, wani lokaci sifansa na mala'ika, daga jikinsa zuwa sama ba abin da zai raya shi sai zikiri, don nan zuciya yake, baya bukatan abinci sai an bacin zikirin Allah. A ƙasa kuma daga ciki har zuwa ƙasa. ba da wani amfani sai irin abin da dabba yake yi kashi ne da barbara da fitsari a wajen to abin da ya sa ɗan adam ba shi ɗan adam yana samun tazayyuri mala'ika tun da aka halice shi bai san ci ba bai san sa ba sai san komai ba sai ibada ba kuma zai taɓa dawowa irin mu ba shi abin da ya sani kenan dabba shi kuma tun da aka halice shi bai san zikiri bai san komai ba sai ci sai sha sai barbara sai sha'awa to sai Allah ya dan adam a wannan tsakani idan ka bi dabba sai Allah ya kira ka sharrul bariya idan ka bi mala'ika sai Allah ya ce maka ulaika khairul bariya don ga lura duka dan adam bai iya bai iya tabbata akan abu daya idan dan adam ya zauna ya can an jima sai ya gaji da zaman sai ya tashi in ya tsaya ya tsaya sai ya gaji da tsayuwar sai ya zauna saboda rauni in dan adam yana jin yunwa yana jin yunwa aka aje mashi abinci yana cin na rabin awa ya koshi ba kamar dabba ba sai ya kwana yana shi shi komi zai kosa da shi in dan adam yana bin Allah yana bin Allah can sai ya gaji sai ya zauna to komi Allah ya shi shi la'ifin shi yasa sai ya bashi a tsakiya shi ba dan adam ba shi ba mala'ika ba shi ba dabba ba sai ya bashi a tsakiya in ya gaji da wannan ya dauki wannan in ya gaji da wannan ya zauna da wannan da ka zauna nan da nan an jima sai ka ce kai na gaji da zaman nan in ka kwanta sai ka ce na gaji ba dai za ka taɓa shurewa a hali ɗaya ba ko dai kana bacci ko kana zaune ko kana tsaye duk in kaga mutum bai iya tsayawa to lalura ne ko ga mutum bai iya zama lalura ne to naka Allah ya ce wa hulika lil insana laifa laifa shi yasa dan adam yake ce Allah subhanahu wataala yake cewa ana malikun hayyun la yamut ni Allah ni ne sarki rayayye wanda bana mutuwa idza ata'atani idan ka bi ni ja'altuka malakan hayyan sai mai da kai mala'ika rayayye la ta mutu baka mutuwa wa bizalika da haka ne zaka zama khairul bariya da wannan raunin ne ko mutum yake baci shi kullum sharul bariya idan yayi zina an jima yana neman ya kara ko in ya sha giya an jima yana neman ya kara kullum abin da yana aikin banza yana neman ya kara to daga nan ya tashi daga khairul bariya ya koma sharul bariya shi khairul bariya kuma kullum yaje masallaci an jima yana so ya kara kullum ya zikiri kullum an jima yana so ya kara kullum ya zikiri bari Allah yana so ya kara sai ce to ya zama khairul bariya to idan kana tsakani kai ba khairul bariya ba kai ba sharul bariya ba sai Allah ya ce to wannan abin ne da shi ko to kai ta tuba kai ta tuba wanda zamu je gaba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuridullahu an yuhaffifa ankum wa khuliqa lil insani alaifa manzo Allah sallallahu yana faɗa a harkan mata yace la khaira fin nisa'i la sabra anhunna yagalibna kariman yagalibna riyam ba alkhairi a mata amma kuma ba a iya hakuri a basu ba alhairi a cikin su amma ba hakuri a basu ba za a yi hakuri a basu ba saboda kulikal insanu da ifa su suke rinjayen babban mutum amma in kaji mutum ya ce na fi karfin su kaskantacce ne to maza Allah ce to ni ina so in zama karimi a rinjaye ni dan yafi ba ni so in zama la'imi mai rinjaya akan mata ai shi yasa wata rana matan maza Allah suka zo ka ce ya Rasulullah domin mun zo wajenka me yake tafi da ku to kai kenan kullum sarkin kyauta a kawo maka ganima ka raba ka hana mutane cikin gida ba komi duk gida ya koma ƙwarangwal sai mu kwana talatin a nan gidan ba mu ci abinci ba sai dai mu ci dabino mu sha ruwa eh ya za a yi haka ya rasulullah to gaskiya ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba a yi mana kayan ado a sai mana kaza a sai mana kaza ga ɗakin aisha na maciyawa katifan ciyawa ne ba za mu yadda da wannan ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi da yake karimin ne ai gaba ɗaya ya isa ya ya tashi ba buje su yi shiru su yi koma ya buje ce to tun da kun hada ni da duniya na rantse ba zan yi magana da ko ba zan je ɗakin ku ba har wata guda to da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an isa a gaya masa haka shi za wata rana sai na Umar ya fada da matansa yana gaya mata magana tana gaya mashi cike ni ne fa Umar ni ne fa Umar annabi ya ce mala'iku ma shedan shedan ma tsoro na yake ji ba yake to an gaya ma wannan bi ka sai bai waye wanda ya ne ya ce manzon Allah ya ce a a a annabin wa suke gaya mace ce matan ka je ka tambaye su ai akwai ɗanka a gidan ya ce to ina zuwa sai kama hanya a haka su zo wai an ce ana gaya mu wani magana banza ne ce me ya faruwa ba an ce kukan yi fada da annabi ya ce baba muka yi fushi da shi an ya zo shimfiɗa mu mu tashi mu bashi wuri ya ce Allah ya la'ana duku to gaba daya shi annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ne duk inda ka kai baka kai annabi wajen Allah ba baka kai annabi daraja ba baka kai annabi koyi ba amma da aka gama da ya gama kwana 30 da yace ya huce ai Allah ya ce ni ban huce ba su zo ya nisa annabi lasallahu alaihi min nisa'i tuqatun amma in kun ce za ku matsa mishi asirar boyin da laka kunna an yi bandi da ku azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin ganidatin da'ibatin abidatin sa'ihatin ala kulli halin mutum dai rarrauna ne duk wani rigiman mutum da bai iya rayuwa shi kadai duk rigiman ka da mulkin ka sai mai mulki bashi ya zo an ji mai danne ka yawwa mu ga mai tsaron kuma ka yi bacci dole ka yi bacci duk son ka da abu in bacci ya zo zai kashe ka kenan in Allah ya ga dama ka tashi in bai ga dama ba ya barka ina mai tsaro yake ina mai dubogi a ne mutum ya yi allazi na amanu ya masu يا imani أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الذين آمنوا يا ولد كبار كسكان الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كركو تدوكيو ينكو أتكاننكو ده حرام في الشريعة كين شريعة كالربا كما ربا وند الله حرمتا والقسم ده قاشي إلا أن تكون تجارة سيدة إن تكسنشي تجارة كاسوانشيني وفي قراءة بالنسب إلا أن تكون تجارة ay takuna al-amwalu amwala tijaratin sai dai idan dukiyan ya zama na kasuwanci ne sajiratin an taradin minkum wanda ya fito daga wajen ku wato tare da yardaddeniya wa ɗibi nafsin da daɗin rai fa lakum an takuluha ya lata ku ci wannan dukiyan amma dukiyar kwace haramun ne wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanunku birtikabi ma yuwaddi ila halakiha da aikata abin da zai kai ga halakanta ayyan kana fi duniya kowanne ya kasance a duniya aw lahirata ko lahira bi qarinatin mana in an ga in ka ga wurin da mutum zai za ka mutu karka kai kanka ka bari mutuwan da ta zo ta dauke ka manzo Abu Huraira yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gangaro daga dutse ya kashe kansa yana cikin wutan jahannama zai dinga gangarowa har abada haka nan wanda ya sha guba ya kashe kansa to guban zai ta dinga kaiwa da komowa a cikinsa har abada wanda ya kashe kansa da bakin karfe to za a dinga sukan shi a cikin shi da bakin cikin nan da bakin karfen nan har abada to shine Allah yake cewa la taqtulu anfusakum kar ku kashe kanunku ku bari ni Allah da nayi ku na rubuta ranar da zan kashe ku sai kashe ku din inna Allah kana bikum rahima Allah mai rahama ne bikun da ku fi manihi a cikin hanin salakum gare ku min zalika daga wancananka wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wancanin ka ya kasa kansa ko da guba ko ko a yace ni kan duniyan ta ishe ni goma ma amma dutse in fado in mutu ko ko yace a a to ba zai ga ba zai ji da dadi ba lalle udwanan din shishigi tajawazan lil lil halal yana ketar halal wa zulman dun zalinci takidun fasofa nuslihi da sannu za mu kona shi da naran wuta ya ta ne kuziya wanda bai kore a ciki وكان ذلك على الله يسيرا وانت ننك وجم الله يسيرا سوسوقاني
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما in tajtanibu idan kun nisanci kaba'iran manyan zunubai ma tunhauna abinda aka hane ku anu gabanin sa wa hiya ma warada alaiha wa'idun ita ce abinda narko ya zo ya zo a kanta kaman manyan manyan zunubai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibul mubiqatis sab ku nisanci abubuwa masu halakarwa guda bakwai ashirku billahi tara Allah da wani wa huququl walidaini saba ma uwa da uba wa qatlun nafsi kisan rai wa akalin riba da cin dukiyar riba wa akalin mali da cin da cin dukiyar maraya wa qazbil hurratil muhsanati da qazafi ma yarinya katangantacciya wanda ba ta da naka ce mazinaciya ne da gudu daga wajen yaki to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to a nisance su waɗannan su bakwai suke halakarwa to Allah ce in kun nisanci abin da aka hana ko irin waɗannan kalqatili kaman kisa wal zina da sata wal zina da zina wa sarqati da sata manyan kaba'ira kenan wa an ibn abbas abdullah ibn abbas yace kaba'iran nan hiya ila sab'ati ila sab'ati aqrab ta fi ta kusan 700 wato kaba'ira wanda yake in kai manyan zunubai ne to ya kusan 700 manya manya kenan shahararru to Allah ce idan kun nisanci waɗannan nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku munanan ayyukanku as-sarayir mi bati da biyayya wani rukunukun za mu shigar da ku mudkhalan ko marhalan bilan min mimi wa fadiya idkhalan aw mawliyan mudkhalan wurin shigarwa ko madkhalan shigarwa karima mai girma ko aljanna shine aljanna shi yasa ake cewa kullun ka nisanci manyan zunubai kananan sai Allah ya gafarta maka saboda da'arka kamar abubuwan da ba za mu iya kare kanmu a ciki ba Allah ya ce yanzu wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna ka rantsa ido kar ka dubi na matar da ba taka ba a wannan lokacin ba zai yiwu ba amma waɗannan ba manyan zunubai bane saga'ira ne ba yanda za ka yi ka rufe idonka in ka je yanzu ka ga abin da ba kyau ka ji abin da ba kyau ka ji wannan duk saga'ira ne amma idan baka aikata irin zina ba irin sata ba irin kisan kai ba irin saba ma iyaye da cin riba da sauransu Allah ce to in kani sun ci waɗancan waɗannan ƙananan zan yafe mu wala ta tamanna ma fallallahu bihi ba'dakum ala bali kar ku yi gurin abin da Allah ya fifita sashin ku akan sashi min jihati duniya na jihan duniya aw dini ko addini li Allah yu'addi ila tahasudi wa tabahuli don kar ya kai ka zuwa hasada wa tabahuli da kiyayya to Allah yana maka gargaɗi cewa karka burin wani abun da Allah ya ba mutum ka ce Allah ya baka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hasada sai dai wurare kamar haka mutum Allah ya bashi ilimi da ya bashi ilimi yana karantar da ilimin nan yana karantar da ilimi yana shirye da mutane ba laifi kai gurin wannan ka ce Allah ya bani amma ba kai gurin na cewa Allah ya kwace nashi ba Allah ya kwace nashi ba to shine ko kuma wani Allah ya bashi kuɗi da ya bashi kuɗin nan kuɗin nan ya gina masallaci ya gina makarantu amma yana ta yi don Allah ka ce ko Allah da zaka bani kuɗi kaman wani ni ma da na yi irin wannan to wannan babu da a ciki ko wani Allah ya bashi mulki yana adalci ka ce Allah ya bani wannan don ya adalci to amma mutum ka ga ya ya samu wadata kai ta hasara ka ce kai ai to ai ba da shi kake yi ba Allah kake yi Allah mai iya bane sai kai ka iya ka ce ai bai kamata a bashi ba shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa kar ka fara burin abin da kaga wani Allah ya fallala masa ai Allah falalansa na da yawa da zaka roki Allah ya baka duk duniyar nan gaba daya ai bai kare ba zai iya ba kowa duk kaman duniya ya ba wani kaman duniya har mu kare kuma yana nan a hannunsa to Allah ya ce kar kai burin haka don kar ya kai ka hasada da kiyayya lirrijali nasibun min maktasabu akwai la rabo ga mazaje min maktasabu bi sababi ma amilu sababin abin da suka aikata min al-jihad wa ghairihi walin nisa'i mata ma suna da rabo min maktasabna daga abin da suka yi kasabi min da'ati azwajihin na nabin mazajen su wato matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wata rana ummu salama ta tace laitana kunna rijala fajahanna wa kana lana mislu ajri rijali da dai a ce mu ma mazaje ne kullum mata mu kenan a bar mu a gida a ɗaki maza su je su jihadi ina za mu samu ladan irin wannan sai Allah ya ce a gaya mata ai abin ba haka bane kowa ya tsaya inda Allah ya aje shi shi namiji Allah ya aje shi fita yi yaki ke kuma jihadin ki a ɗakin miji shi ne Allah ya ce lin rijali nasibun suna da rabo min maktasabu mazaji irin nasu abinda Allah ya dora musu na jihadi da wadansu su walin nisa'i mata ma suna da rabo min maktasabna daga abinda suka yi kasabi min da'ati azwajihin na nabin mazajensu wa hibzi furujihin da kiyaye farjojinsu نزلت تاسوكني لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال shi sa manzo Allah sallallahu alaihi cewa mace sabbin mijinta shine jihadin ta daki idan har ta mutu mijinta na yadda da ita to ta samu jihadi har ma manzo Allah ya ce law umirtu ahadan law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da Allah ya yadda in sa wani mutum wani mutum sujada da na ce mace ta yi mamijinta sujada don da'anta wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata mata mutumin kirki kullun da ya dawo gida sai ta ce maraba da shugaban gidana maraba da shugaban ƴaƴana maraba da tagwammaci na maraba da arziki na sai ta karɓi kayansa ta share masa takalmi ta zaunar da shi ta ce me ya same ka mai gida idan ta ga ya dawo yana bakin ciki shi ta marar nan ba kwanciyar hankali in ta ga ya dawo yana farin ciki rannan tana cikin farin ciki rannan sai tashi ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji abin da malai ce ka je ka ce mata na ce yar aljanna ne Nam, to wannan kenan. To ashe kenan shi sa manzon Allah yake cewa idan kana son ka gode ma Allah kullum kar ka dinga duban na saman ka dubi na kasan ka. Wala ta tamanna ma farallahu alaikum. Ko duk lalacewa ka akwai wanda bi ka lalacewa. Duk inda ka kai ga lalacewa na rashi ko na talauci ko na me akwai wanda bi ka lalacewa. To ka dube shi tukunna. In ka dube na saman ba za ka gode ma Allah ba. Kai kana ce ba ne da kyar wani shi matan ma bai da shi kuma ya waye gari bai ma san inda zai je ci abinci ba baka bin shi ba ko kai kana sarrafa dubu ɗaya a gidan shi wani ya bido kuma yana sarrafa dubu goma kar ka dubi na dubu goma nan dubi na dubu ɗayan nan ai duk mutane ne irin ku. ko to shine ai Allah ai hadisi yana cewa unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku dubi wanda yake bayan ka kur ku dubi wanda yake saman ku don ba zai sa ku gode wa Allah ba نعم بما قد الله da abinda Allah ya zahunna Allah ya kiyaye su haisu ausa alaihin al-azwaj wallahi wallahi an karanta wallahi tahafuna wadanna kuke jin tsoron izu nushuzahunna isyanahunna sabawan su lakum gare ku kullun da Allah yawa wai kun ji Allah min muwaliya wani kullum ya tabbata ga kowanne minar rijali wan nisa'i maza da mata ja'anna mun sanya mawaliya asibai ya'uduna mimma tarakal walidani wato waɗanda ake ba su daga abin da mahaifa biyu suka bari wal aqrabuna da makusanta lahum gare su min al mali daga dukiya wallazina aqadat aymanukum wanda rantsaran dan ku ya kullu aqada ko aqada bi alifin wa duniya jamu yamin bi ma'anar qasam awliyat ay khulafa halibobi alladina ahatumuhum wanda kuka yi alkawarceceniya da su a cikin jahiliya alal nasrati wal irsi a zamanin jahiliya sukan karfafi juna da juna wannan kabila sai su samu wannan kabila su ce yanzu mu kulla amana tsakanin mu da ku abin da ya same mu ya same ku abin da ya same ku ya same mu in kun mutu mu gaje ku in mun mutu mu gaje ku to Allah subhanahu wataala a farko ya tabbatar da wannan yace wani kullana walladina aqadat mai aymanukum fa atuhum nasibahum ku ba su rabban su hududahum min almirath na gado da kuka ce wa huwa sudushi sudusi amma daga baya an shafe wannan da ji kan gaba inna allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne a san kan dukkan komi mutsaliya mai tinkaya wa minhu yana daga cikin shahalukum halinku amma wa hadha wannan mansuhun an yi nasiyin sa babu hukuncin ana dai karanta ayan ne da cewa wa ulul arhami ba'dukum aula bi ba'd ar-rijal الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن قاموا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء مزاجي ababan sallatawa ne akan mata yu'addibuhunna wa yaquduna ala aydihinna su ladabtar da su su kama hannayensu abinda yasa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din abinda Allah ya fifita sashi akan tashi ay bi tablilihi lahum da fifitawan Ubangiji lahum gare su alaihin akan mata bil ilmi wal aqli wal wilayati wa ghairi zalika ilimi zaka samu yawanci a wajen namiji ne cikan hankali a wajen namiji ne wilayati sarauta ba mace bata cika yi in ba na yanzu na arna ba ana wa ghairi zalika da wani wancanin ka Allah ya ce to mazaje suna da karfi akan mata wa bima an baku da abin da suka ciyar alaihin akan su mim amwalihim daga dukiyoyinsu fasalihatu salihan mata minhunna daga cikin su qanitatun zaka same su mudiatun li azwajihinna masu bin mazajen su hadizatun masu kiyayewa da gairi ai li burujihinna wa gairi hadonin su fi gai bata azwajihinna a cikin fakon matan su bima hafizahunna Allah inna Allah ya kiyaye su hausa ausa alaihinna azwaja wato dalilin saukan wannan aya akwai wani mutum ana ce mashi Sa'ad ibn Rabi' ɗaya daga cikin lansar mutanen Madina ya zo wajen matarsa Habibatu wata rana yana so ya biya bukatanta da ita shikenan sai ta ki masa yayye ya ta ki sai da ya koda mata mari da ya koda mata mari to tana riga ta wajen babanta da tashi sai ta tashi ta je wajen babanta da ta je wajen babanta ta ce miji na sa'adu ya mare ni shi kuma ya ji haushi sai tashi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wannan sa'adu din nan ya ya mare mun ƴata wadda take da girma a wurina ni kuma ban yarda ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kai aiko haka ne me yasa zai dinga dukan matansa haka wallahi sai an yi kisashi aje a kira mun shi aje a kira mun shi shi ma ita ba zo ta rama mali to ana fadin haka sai ga jibril ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i to Allah bai yadda ba Allah bai yadda ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo ina wanda yake kiran sa ado to ka dawo sai ya ce aranna amran wa arada Allahu amra mu mun nufin mu zartar da wani al'amari Allah kuma ya zartar da wani al'amari da ni da kai mun yi nufin mu rama mari Allah ya ce ba ramawa to dalilin kenan shi sa aka ce ar-rijalu qawwamun 'alan nas abinda ake nufi ahadu ɗaiɗaikun wato jinsi ne ba ahad ba jinsin maza ya fi jinsin mata amma ya ka kuma ahadu ɗaiɗaiku wasu matan sun fi mazan da yawa ma kamar yadda kowa sani cewa maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salam fadimatu zahara hadija da aisha dukkansu sun fi ba dukkan mazaje suke kai su ba ba ma domin an ce mutum wanda ake ce ma insanul kamil insanul kamil yana da yiwuwa sai annabi ma'ana insanul kamil wanda ba wani aibi tare da shi zaka same shi ba wani aibi shine ake cewa kamala min rijali kathirun da yawa daga cikin mata an samu kamilai eh, maza an samu kamilai amma mata ba su da yawa Fadima tana ciki kamila ce ita Hadija tana ciki kamila ne ita domin kamalan da nema da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ai ita ta sa shi a hanya ko lokacin da annabi ce ya ga aljani ta ce ba ka ba ka baiwa ga aljani in ka da ta sulu rahima wata kaza wanda Allah ba zai aiko aljani a wajen ka ba ita kamila ce haka man maryam uwar annabi Isa ita kamila ce haka nan Aisha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku karbi rabin ilimi daga wannan yar matan nan nawa ala kulli halin dai jinsin namiji ya fi jinsin mace amma ɗaiɗaya ku waɗansu matan sun fi maza da yawa na akwai mata malamai da yawa akwai jahilai maza da yawa نعم نعم يوافى الله ولا على واله وبما أنفقوا عليهن من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب نعم لما حفظ الله واللاتي تخافون نشازهن فإذوهن وأن كنت جن أولاً سابا مكو بأن ظهرت أمارته كوكا ألاما سابا فإذوهن كيمسوا أذي فخوفوهن الله وتورة دسوا الله شيواكي إيتوني فا Allah annabi ya gaya mana duk matan da ta kaurace mijinta a shimfiɗa mala'iku na la'ananta, mala'iku na la'ananta yana so ki zama la'ananniya ne da irin waɗannan dai na ban magana. To idan haka ɗin bai yi ba, to ku tashi daga wannan mataki, fahajirun hunna ku kaurace musu kuma ku tashi akan shimfiɗa. In an yi haka gobe an haka jibira a neme ka. Ita zulu ila firashin akhar ku waru zuwa wani shimfiɗa in azharnan nushuza in sun bayyana da cewa ta kurewa in wannan hukuncin bai yi ba wannan wa'azin bai yi ba to wadribu hunna ku duke su amma larban ghayra mubarrihin duka ba mai jin ciwo ba dan mari ne haka da dan zunguri haka ba ka dauko sanda kamar ma hukunci ka dinga daukan ta in yarjina in ba su komo ba bil hijrani da kauracewa duk idan aka yi wannan mataki na wa'azi na kauracewa na duka bai yi ba to fa in ata'atukum fa in ata'atum fa in ata'anakum in sun bi ku bayan kun yi waɗannan abubuwa fi ma yuradu min hunna fala tabghu alaihin sabila kar ku nemi wani hanya akan su dariqan hanya ila barbihin zuwa dukan su zulman zalunci a ce kaga inda Allah kenan ya ba da dama a dan bugi mace ba haka ba amma ka aje bulala da ta kai kai maka magana ka ce shegiya kaga kaga kaga kaga wannan ba shari'a bane wannan ba ce a duke ta nan haka ba ko don ta saba mata wani da duka wani da mangari wani da hambari wani ma har ya karya ta to wannan ba haka Allah ya ce ba na'am na ma kana aliyan Allah madaukaki ne kabiran babba fadaru ko tsarce shi an yu'aqibu an yu'aqibu ko yi mako hukuma in zalamtum hunna in kun zalunce ku
وإن منكم شقاقا شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن أريد إلا أن يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبذي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
Nam, wa in khiftum shiqaqa bainahuma an gaya maka da yadda zaka yi a baya. To abin da bai bai gushe ba. Har kuka san shiqaqa sabani bainahuma tsakanin su. Bainar zawjaini tsakanin ma'aura biyu wal ilafati lil ittisai ay shiqaqa bainahuma. Ay shiqaqan bainahuma fab'asu ilayhima bililahuma hakama rajulan adda min ahli. To sai a koma kuma a zauna tsakanin iyayenta da iyayen mijin. me ya kamata zama ko rabuwa fa ba su ku aika irin ma zuwa gare su biri lahuma da yaddan su hakama rajulan adalan mai hukunci mutum adali min ahlihi daga makusantan shi mijin wa kama min ahliha da kuma mai hukunci daga iyalinta wa yaka wakilu zawju hakamahu miji sai wakkala hakamahu yace to ga wani nan dai na sa shi ya zamo a tsakani shi duk abin da ya hukunta shi kenan fi talaqin a cikin shika wa qaduli iwalin alaihi da karban musaya a kansa tunda abin yana so ya balalace daga gunta ne shi ba shi ne ba ya santa ba ita ne take nushuzi ta ke da shi to sai mijin ya wakala mutumin nasa ya ce to a zau a zauna yaya za a yi shika ne a'a ni ba na son sa ne kawai to ki kawo kuɗi a bashi abin shi wa tuwakilu ihya hakamaha ita kuma tawakkala mai hukuncin ta bil ikhtilai a cikin hulu fa yajtahidani su yi kokari dukan su su biyu wa ya murani zalima bir ruju'i kowa ya mai da maganarsa ke me yake faruwa ne kaza ne da kaza da kaza kai me yake faruwa ne kaza ne da kaza to ku ji tsoron Allah ku yi zamantaka ne ya kamata ai aure ba abun wasa bane ai wa'azi ai wa'azi ne in sun ga abun mai yiwuwa a yi fadar ɗani ko ko su ce kai wannan abun ya yi tsanani a rabu kawai yan ra'ayahu idan sun ga haka qala ta'ala Allah ta'ala ce in yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma idan dai masu hukuncin nan guda biyu da aka tura da nata da nashi in sun yi nufin islahan gyara yuwaffiqu Allah bainahuma Allah zai sa dacewa tsakanin su bain zawjaini tsakanin ma'aura biyu ay yuqaddiruhuma ala ma huwa ta'atu zai ba su iko abin abin da yake na da'a min islahin na gyara au firakin ko rabuwa wani lokaci gyaran ya fi kyau wani lokaci rabuwa ya fi kyau inna Allah kana aliman Allah masani ne bi kulli shay'in dukkan komi khabiran masani bil bawadin da abin da yake boye kan zawahir kaman zahiri wa abdullah ku bauta ma Allah wahidu ku kadaita shi wala tushriku bihi shay'an kar ku tara Allah da wani asinu ku kyautata bil walidaini da mahaifa guda biyu a kyautata masu ihsanin kyautatawa barran biyayya wale na janibin da taushin sashi ma'ana kar ka tsaya babanka yana magana kana magana ko wahmin lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabayani sagira duk musan da babanka yazo kai masa taushin magana ka tausasa masa murya ka zauna gaban sa kana sauraron sa kar kai jayayya da shi inji Allah subhanahu wataala wa bizil qurba haka nan makusanta al-qarabati yan uwa kenan wal yatama da marayu wal masakini da masakai wal jari da makoci zil qurba ma abocin kusanci al qarini minka fil jiwari makusanci a cikin makotaka aw nasabi ko dangantaka wal jari junubi da kuma makoci manisanci an ka gabarin ka fil jiwari a cikin makotaka aw nasabi ko dangantaka was sahibi bil jambi da aboki wanda yake tare da kai arraqiqi arraqiqi abokin tafiya a cikin tafiya aw sana'atin ko wurin sana'a وهي زوجته ita ce mata وابن السبيل da dan tafarki almunqadi mai yankuwa a cikin tafiyansa wa ma malakat aymanukum da abinda daman ku ta mallaka min al-arqa daga bayi inna Allah Allah la yuhibbu baya son man kana muqtalan wanda ya zama mai girman kai fakhura mai fari ala nasi ga mutane bi ma wuciya to kaga annan an kawo makotaka haƙin makota makoshi guda uku ne akwai makocin da yake da haƙi uku a kanka akwai makocin da yake da haƙƙi biyu a kanka akwai makocin da yake da haƙƙi ɗaya a kanka makocin da yake da haƙƙi a kanka makoci musulmi danginka akwai haƙƙin makotaka akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin dangantaka makoci mai haƙƙi biyu wanda yake musulmi ne makoci ga haƙƙin musulunci ga haƙƙin makotaka ɗayan kuma makoci ne kawai amma ba musulmi ba ba dangi ba yana da haƙƙin makotaka to wannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye manzo Allah yana cewa ma zara jibrilu yusini bil jari jibrilu bai kushe ba yana mani wasici da makoci hannun da ci zai sa gado tsakanin makoci da makoci ba yau kenan ashe baka da wani hujja in makocinka ne ya zama kana saba masa makoci an ce aljaru aljaru qabla albayt ko gida zaka saya ka tambaya wa yake da wannan gidan a nan gefe nan wane ne an ce a sharari ne gudu a karka saya to an ka saya ka saba ne zai faɗo maka da daddare saboda ka nemi makoci kamin ka yi gida ba nan kaga hatta kafiran nan waɗanda ba musulunci ba suna da haƙƙi na makotaka a kanmu ba za ka faɗa mashi gida don wani abu ka kashe shi ko ko aka ci mutuncinsa ba haƙƙin makotakan nan dole ne a kansa ya hana in wani abu ya same shi ka je ka ce sannu sannu sannu kama an mashi mutuwa ka ce sannu ba da magana Allah ya ji kanshi sannu sorai sorai sorai Allah ya ji yana bukinsa ka koma gefe ɗaya to oke oke oke shikenan ko a ofis game da ko yanzu ana ana haɗe ne kowa ga musulmi ga abin da sauransu to ku yi mu'amalan ku ka bashi haƙƙinsa na makotaka shine sahibu bil jami wanda kuke zama haka amma sai kawai ka ga mutum wai shi dole ne wannan ya zama musulmi ina ruwan Allah da wannan ai ba ruwan Allah da wannan wanda ya ga dama ya zama musulmi ya zama musulmi wanda bai ga dama ya zama musulmi ya zama zai zama musulmi ba saboda haka haƙƙin makotakan nan ka bashi tam ina la ya kuma kana mutanen fawura
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
نعم الذين يبخلون الذين مبتدعون يبخلون وان سكيروا بما يجب عليهم da abin da ya wajaba a kansu wa ya'muruna an-nas suna horon mutane bil bukhli da rowa bihi da shi wa yaktumuna ma atahum Allah suna koyi abin da Allah ya ba su min falli na falalansa min al-ilmi wal mali na ilimi da dukiya wa humul yahudu sune yahudawa don su bi kowa rowa Allah ya ba su dukiya amma marwata Allah ya ba su ilimi a cikin ilimin nan har da sanin annabi Muhammad suka ce a'a annabin ba shine ba suka koye ma mabiyansu wannan ilimi shine Allah ya ce sun rowa sun horo ai rowa suna koya abin da Allah ya hore su wa bana wata dai lahum wa'idun Allah ya ce narko ya tabbata gare su shadidun mai tsanani وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا من كان دام كافري بذلك لو أن تنكو بغيره لو ننسى عذابا عذابا مهينا زائهانا ما أبوت ولا تنتوى والذين أرموا على الذين قلمنوا والذين ينفقون أموالهم wanda suke cike da dukiyarsu ri'a annasi suna masu riya lahum gare su wala yu'minuna ba su ba da gaskiya billahi da Allah wala bil yawmil akhir ko da ranan karshe kal munafiqina kaman munafiqai wa ali makkata da mutanen makka don mutanen makka sai su kashe kuɗi akan kin annabi muhammadu kamar yadda muka faɗa kwanakin baya abu su bayana shi ɗibi mutum wajen dubu biyu lokacin da za a ji yakin wasu uhudu din nan to irin waɗannan allah yake faɗa da munafikai wa man yakuni shaytanan hu qarinan wanda duk shaytan ya zamo abokin rubanyansa sahiban ya amalu bi amrihi yana aiki da horon shaytan ka ha'ulai kaman waɗannan munafikai da mutanen makka fasa a yayin muni karinan abokin rubanya huwa shi wa ma za alaihim me zai zama a kansu lau amanu wani cuta ne a kansu da sun ba da gaskiya da Allah wani yawon la'akari da ranar karshe wa an fako suka ciyar min ma na zaɓa kuma Allah daga abin da Allah ya azurta su ai ayyu ramarin alaihim fi zalika wani cuta ne a kansu a cikin wancanan ka wal istifhamu lil inkar ai ba wani cuta a kansu walau mazdariyatun ayyu la rarrafihi wa in na mazzararu iyaka cuta fi ma hum alai cikin abin da suke kai wa kana Allah bihim aliman Allah masani ne bihim da su bai jarihim zai saka musu bima amilu da abin da suka aikata
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تستوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
إن الله لا يظلم أحدا Allah bai zalunta mutum kowane mutum ɗaya miskala zaratin misalin ƙwayar zarra asgaru namlatin mafi karantan tururuwa bi an yankusa ya tauye min hasanatihi daga kyawawan aikinsa aw yazida ko ya ƙara ta fi sayyi'atihi a cikin mummuna abinda ka samu dai za abinda ka aikata shi za gani wajen Allah wa in takun ay zarratu idan ƙwayan zarrar nan ta zamo hasanatan kyakkyawa ne min muminin daga mumini wa fi qira'atin darrafi in taku hasanatun fa kana tamatun yudha'ifuha min ashrin ila aksara Allah zai ninninka ta daga goma zuwa fiye da haka min sami miyatin daga ɗari bakwai wa fi qira'atin yudha'ifuha yana ninninka ta bi tashdidi wa yuti yana bayarwa min ladunhu daga wurin sama al-mudha'afati ajran lada aziman mai girma لا يقدره أهل وأهون ديك قدر أشي فكيف حال الكفار يا رسول الله يا يا حال كافرين لو أنت شيء وأن الله شيء ذي ننكا من ذا الله شيء إذا لا ننكيام يازو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذي ذا يشيتو النبوة ذا يشيتو ما لم ذا يشيتو شهيدين ما ذا في مؤمن ذا في har a ce yau duk wanda ya kamata dan wuta ne wanda aka sa shi kurkuku an fitar da shi daga wuta in dai yana da wani wanda ya tsaya masa wani annaba ya tsaya masa wani malamai ne wasu shahidai wani mu'minai ne ma ce Allah akwai namu a wuri kaza akwai namu a wuri kaza Allah ya ce ku fito min da masoyana to sai a ce sai a samu wani mutum daya ba ya da kowa shi annaba ba su cece su ba malamai ba su cece gashi kuma da sauran imani sai annabi sai Allah ya ce ku je ku duba a cikin wuta duk wanda a cikin zuciyarsa akwai misqalar zaratin na imani ku fito da shi daga wutan sai a fitar da jama'a da yawa a ciki sai Allah ya ce ku sake dubawa a cikin wutan wanda yake da imani rabin dinari a fitar da shi sai a fitar da taro da yawa sai ce ku duba a cikin wutan wanda yake da misalin ƙwayar zarra na imani ku fitar da shi sai a fitar da mutane da yawa to Allah subhanahu wataala sai ya ɗibi damki guda wanda daga ciki sai ce duk an shigar da shi aljanna a shigar da su aljanna to wannan shine Allah zai ninninka daga aiki in aka samu aiki guda dai taka Allah ya dadi zai ce ai ta ninka na nan ai ta ninkawa ai ta ninkawa har ya kai inda zaka je aljanna ne fakai ba ya rasulullah fakai ba halin kuffar yaya halin kuffar kafirai suke idza ina min kulli ummatin ranan da muka zo daga kowane al'umma mi shahidin da mai shaida yashhadu alaiha bi amaliha wanda zai mata shaida da aikinta kowace al'umma sai annabinta ya tsaya ya mata shaida wa huwa shine nabiyuwa annabinsa shine shahidin din wa ina bika sai mu zo da kai annabi Muhammadu ala haula shahida kana shaida akan waɗannan yawma idan ranan nan yawmal maji ya wallal ladina kafaru waɗanda suka kafirce suna guri a wannan rana law tusauna yawma tusauna asar rasul suka samu manzo suka zaba manzo أي بأن تسوى بالبناء للمفعول والفائد هو أن تسوي ما حذف إهدى عين في الأصل تتفسوين وما يرجع بها في سين تتسوى بهم الأرض أتي سنزمو قصة بأن يكونوا سنزمو ترابا ترقايا مثلها كمنتا لإذا مثبوا دجيل من قولا ونالانا كما في آية أخرى كما ينزل أتكن آية وني آية يا ليت يا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا a wannan rana wala yaktumuna Allah ba su koye ma Allah hadisan wani magana amma amilu fi waqtin akhar yaktumunahu a wani lokaci suna koyewa kudu da su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen wato ranar kiyama abinda Allah zai ce a kira annabi nuhu dan shine farkon manzannai idan ya zo farkon annabi manzannai ce to nuhu yau gani ga ka ina mutanenka ga mutanenka abin da na yake ka ga isar ya ce eh na isar mutanen nuhu kun ga nuhu sai ce a a nuhu ma ja ana min basirin wala nazirin ai ban mu ga wani mai gargadi ba ban mu ga wani mai bushara ba Allah ta'ala sai ce nuhu to wa zai maka shaida yau fa ba tsira sai shaida a gona sai ce ummatu muhammadin sai al'umma annabi ku shaida cewa Allah ya sauka musu da alqur'ani ya gaya musu inna arsalna nuha ila qaumi har zuwa ƙarshen sura sai su shaida cewa annabi Nuhu ya isar amma mutanen su kafirce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa al'ummansa wasadun ne adalun shi yasa can wani yake to kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaykum shahida sai manzo Allah ya sa hannu ma al'ummomin wuce za su wuce to haka za a yi da kowane al'umma kowane al'umma haka za a yi da su sai annabin su ya zo ya tsaya annabi ya ba da shaida mun ba da shaida sannan annabawan su tsira shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in za a fara hisabi mu za a fara ma mu ne na karshe mu ne farko annabi ya ce kai ina gaya muku ba ina kaunan su lusani yan aljanna su zamo mutane na sahu 120 ne 80 dunna wani wannan rana ne in kafiri ga irin wannan tsoron sai ya ce ya laita ni kun tutura ba dana zamo ka sama ina kuma idan ka ce a baka yadda ba abin da aka ce kayi baka yadda ba to shi kenan sai Allah ya ce to gabobi ku shaida sai hannu ya ce ya ubangiji da ni ya kama farin giya ya sha kafa ya ce da ni aka je gidan giya baki ya ce da ni aka zazzage wani zakari ya ce da ni aka yi alfasha kaza shi kenan ya za ka yi da kuka yi a to ya kuka bi ne a to ya muka iya ba dole mu bi ka ba to Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا أولي النكبة يا الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كرفك ساتي صلى كنا معي من الشراب دقشن جيا لأن سببها سبب نزولها صلاة الجماعة فيها للسكر كاكا كما يندمك وشي سورة البقرة cewa a wancan lokacin ba a haramta giya ba an ce akwai amfani akwai cuta ga wannan kuma gashi yanzu an ce kar a sha ta lokacin da ake da kar a kusaci kar a sha ta lokacin sallah dalilin saukan wannan sai na Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ya ce Abdurrahman ibn Auf ne ya mana abinci wata rana ya kira mu muka ce shayar da mu giya tun kamin a haramta shikenan sai sallah ya zo ko sallar magariba ne sai aka ce ani ci gaba da ya sha kawai ya sha giya sai na kulli ayyuha kafiruna abudu ma sha abudu wa antum abiduna ma abudu ana abudu ma abatu Allah ce la takarbu salati to ba a haramta ba a wannan lokacin da ake karanta wannan sai an je suratul maida sannan kaji Allah ya ce giya haram ne amma nan an ce la takarbu salati wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san abin da kuke faɗa ma'ana sai ta sake ku bi an tasihu ku watsake wala junuban kar ku kusaci sallah kuna halin janaba bi ilajin da shigar da al'aura a cikin al'aura au inzalin ko zub da mani wa nasbuhu al-khal wa huwa yutlaqu al-mufrad wa ghayrihi illa abiri sabilin sai dai kuna masu wucewa hanya ai musafirina kuna matafiya hatta tartasiru sai kun yi wanka falakum an tusallu ya halatta ku sallah wasu sunawul musafiri li'anna lahu hukuman akhar sayati da yace kar ku kusaci sallah kuna da janaba sai ce illa abiri sabilan sai dai mai wuce hanya ma'ana kuna halin tafiya to domin halin tafiya yana da wani hukunci wanda za a faɗe shi nan gaba wakila an ce almurad annayu an qurbani mawali salati an hana a kusaci wuraren sallah ayil masajid masallatai a lokacin da mutum yake da halin janaba illa ubura sai dai kamar lalura ya kama zai shiga masallaci ya wuce ba zama ba min ghair muksin ba zama ba wa in kuntum marla in kun zamo ba ku da lafiya mararan yazurruhul ma cutan da ruwa zai cuce shi kamar ana kadarin sanyi sai mafarki ya same ka aw ala safarin ko kuna kan tafiya ai musafirina wa antum junubun kuna da janaba aw mutisuna ko kun yi kari aw jaa ahadun minkum min al-ghaid ko ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida wani makanin mu'addu li qira'i haja shine wurin da aka tana da don biyan bukata ai adasa yayi kari ma'ana yayi gashi ko yayi tsari aw la mastumun nisa ko kuka tafi mata wa fi qira'atin bila alifin lamastumu وكلاهما للمستم da لامستم دم ma'ana ɗaya ne bi ma'anar lamsi wa huwa jassu shine hada jiki bidai da hannu qalahu ibnu umar wa alaihi akan sa ne shafi wa wani bihi ajissu an riskar da cewa ajissu hada jikin nan bi bagil bashara wa ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya ce aula muslimun nisa abinda ake nufi shine jima'i to idan haka ya samu falam tajidu ba ku samu ma'an ruwa ta tadakharuna da za ku yi tsarki da shi don sallah ba ba da dalabi kunne ma kunne ma ba ku samu ba wata shi kun bincika wa huwa rajiun ila ma adal marla cewa bayan nema din ya koma ga wanda ba marasa lafiya bane shi kan marasa lafiya marasi lafiya shi kan ko ruwan ba a ce ya amfani da shi ba don yana jin tsoron faruwan cutan ko karuwarsa wancan ana nufin waɗannan ne waɗanda suka samu halin su a cikin janaba sannan kuma sun nemi ruwan ba su samu ba waɗannan idan ko rasa irin wannan fatayammamu yaqsidu ba'da duhuli waqti ko nufi sa'idan bigire ɗayyiban mai daɗi turba turaban tsahiran tsarki wato turba mai tsarki fadribu bihi darbatayni ku yi bugu da shi bugu biyu famsahu bi wujuhikum ku shafi fusakunku wa aydikum da hannayenku ma almirfaqaini tare da munafiqai biyu minhu da gare shi shi masa da yace famsahu ya ta'adda bi nafsihi wa bil harafi anan ya ta'adda da harafi ne yace famsahu bi wujuhikum yana iya zamowa famsahu wujuhakum kuma inna Allah kana ghafur afwan Allah mai afwa ne gafura mai gafara alhamdulillah mana gafara
akan maka Allah wannan wannan ne da Allah malamin shi karin bayani ne akan hadisin nan da ya aka bagiya wani gaskiya ne ya inganta
ito hadisin ya inganta a ina yake hadisi ingantattu ai suna ne inda Bukhari da Muslim da nisa'i da turmuzi ka gan su ingantaccen magana
akan maka Allah wanda yana tambaya ne wani mutum ne ta dauki yarinya su kawo keke da kan bayan sun hau keke da kan tare da yarinya tana rike da yarinya a hannunta sai yarinya ta fice a hannunta ta faɗo to akwai nono ko yana biye da su a baya sai ya take wannan yarinya domin shi ka fara yana kan ita matan ne da yarinya ta fice a hannunta ko ko ne keke da kan ko shi ne mutum da ya sha ta ai wanda ya taka ta shi yake da kafara aiki wannan ai kadari ne ya faru cikin tafadi kuma wancan ya zo ya kashe wanda ya kashe shi yake da kafara a kan shi masu ba
akan makallawa wannan yana tambaya ne wai da Allah yana son ya yi wani hukunci ne matarsa ne ba ta da lafiya ko da lokaci zai ke mishi magana cewa ba ta da lafiya to da karke dai ya dauke ta ya kai ta asibiti da ya kai ta asibitin nan sai ce wallahi kafin sani in aka je aka ba da magani idan ba ta sha ba ya yi rantsuwa wallahi sai ta sha magani aka je kuma aka dawo aka ba ta da maganin sai sha wai a matsayin wannan rantsuwa ne a to ya maza mata ta sha mana don kai ya rantsuwan sai ya maza mata ta sha yaran sai sai ta sha sai ya maza mata ta sha don kai ya kafara in ta kisha ko kafara rantsuwa ya kama shi
aka maka lawo wanda wani yana tambaya ne wai shi limami ne yana ba da sallar ashen to kuma idan ya zo kuma yana son ya yi sallar dare wai ya zai idan ya zo wurin shafa'i da wuturi ya zai idan shi ne limami in yi masa shafa'i da wuturi in ya zo da daddare ba shafa'i da wuturi a kansa ta yi ta yin raka bibiyu raka bibiyu masha Allah gwargwadon abin da ya samu sai ya sallame ni ya yi wuturinsa da daddare in kuma yana da wani wanda zai sa ya masa shafa'i da wuturin in an gama sai ya sa wani ya shafa'i da wuturi in kaga kamar laraba suna ambatan sallan tarawihi idan aka yi raka'a biyu sai wani liman ya fita sai wani ya shiga wani liman ya fita wani ya shiga in ka lura na Saudiya ba haka suke wannan ya raka hulu sai wani liman ya dawo baya ya huta shi ma to shine ma'anar tarawih don haka wani liman ko na ibinsa sai ya sa mutane ya musu shaba'i da wuturin shi kuma ya koma gida ya ci gaba da nafilar sai zai shaba'i da wuturin
akan masalla wai Allah wai yana son malamin kira ga iyaye wanda suke yin ƴaƴansu auren dole to Allah yana son malamin kira ga wannan mazhaban malikiya ne sauran mazhabobi duk ba su yarda da shi ba cewa a tilasta yarinya ta aure mijin da bata yarda da shi ba shi yasa ma shi Ibrahim yake cewa jabrul lil afkari ma ra'aytuhu min sunnatil muhtari ma rawaytu yace wai shi bai san inda maliku ya samu wannan ilimin nashi ba tilasta mace ta aure mijin da bai dace ba shi bai gani a cikin sunnan manzon Allah ba bai kuma ruwaito shi ba wannan ra'ayi ne na Imam Malik ta musamman irin wannan lokacin yanzu ta bar yarinya idonta ya bude ta gan wannan ta san wannan ta san wannan kai yaushe ne zaka ce zaka tilasta ka shafa ma kanka lafiya in dai ba arne bane ba kuma wani mutum ne mai ce maka kafiri ba to shikenan ta san amana zai Allah ba mu lafiya gobe Allah lokacin itikafi yayi itikafi ana yin shi ne don Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a goma na karshe idan goma na ƙarshe ya yi annabi yakan naɗe tabarmansa ya koma masallaci to jiwarin masjid makotaka da masallaci abinda ake nufi da shi shine in ka je wurin babu wani abin da zaka yi sai aikin ibada duk nau'o'in ibada yana da yawa kai karatun qur'ani kai zikiri kai istighfari kai salati babu wani aikin da ya wajaba akan ka sai wannan kuma in kana itikafi haramun ne ka fita ka je gida don wani bukata in ne ba don ba wani laluran da zaka fita gida ko da wanki ne za ka yi sai dai ka yi a masallacin a gefe ka fita ka dan shakata abin nan amma ba itikafi ne ba ka zo da rediyo kana neman BBC ko kana neman Jamus ko kana neman kaza kaza kaza wannan ba itikafi bane a gusanci irin wa nisanci irin wannan itikafi ana yi don Allah ne ibada ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabban su sun yi mutumin da yake da matarsa amma duk abin da ya aikata da matarsa sai ya zo cikin jama'a ya bayyana da ne mutuncinsa wawa kuma ya aikata haram manzo Allah ya yi hani akan haka duk matan da take bayyana abin da suke tsakanin da namiji akwai la'ana shi ma haka na akwai la'ana kuma wawa Allah ba mu lafiya zama lafiya da kuma lafiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Fatih hadi ila siratil lahi ya rabbil alamin Allah biya bukatun sai biya mana Allah gafarta musu wa rahmatu assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah na wa ya rabbana